صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله أكبر شافي لنا shafi na goma sha uku na za mu tashi fasulun labewa insha Allah fara'idul wudu'i sab'un farillan alwala bakwai ne anniyatu na farko shine udula niyya wa gasulul wajhi da wanke fuska wa gasulul yadaini da wanke hannaye guda biyu illa lil murfaqaini zuwa gwiwoyin hannaye guda biyu wa masu ra'asi da shafar kai wa gasulun rijilani da wanke kafafuwa guda biyu ilal ka'abai zuwa idan dinan sawu waddalku da cuccuɗawa wal fauru da gaggautawa waɗannan su ne farilla alwala guda biyar a guda bakwai alhamdulillah sai min a shimawi shafi na nawa shafi na sittin da hudu dai shafi na 64 a tsirar farko wa min shuruɗi sihati sauni yana daga sharuɗan ingancin azumi tarkul jima'i barin yin jima'i wal akali da ci wa shurbi da sha a gane ai me yasa ci da sha shi aka fi sani a matakin farko da aka hana wa mai azumi amma malayin jinkirta shi gabatar da jima'i saboda akwai wanda ba sa ɗaukan su a jahilcin su yin jima'i baya karya azumi eh su sun ɗauka kawai ci da sha kadai shi ne yake karya azumi duba da shi da shigarwa sauran duka fitarwa ne ko? yawwa abubuwan da ake shigarwa an fi tunanin su suke bata azumi akan abubuwan da ake fitarwa kashi ba fita yake ba ai ba kare azumi tsari ba fita yake ba ai ba kare azumi yawu ba fita yake yi ba majina fitowa take gumi tsatsafowa shi ma fitowa yake daga jiki aka sai duk baya kare azumi to akwai abubuwan da fitowa suke kuma suna kare azumi shine jima'i da mani da mazi waɗannan su ma fitowa ne amma duk suna karya azumi saboda haka sai ya gabatar da shi yace tarkul jima'i balin yin jima'i min shuruɗi sihhati sauni yana daga sharuɗin ingancin azumi wal akli wa shirbi da ci da sha balin su yana daga cikin ingancin azumi fa man fa'ala fi nahari ramadana min zalika muta'ammidan duk wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa guda uku a cikin yinin ramadana muta'ammidan kuma da ganganci ba mantuwa ba min gari tawilin karibin kuma ya aikata wannan da gangan ba tare da wani tawili na shari'a makusanci ba me tawili karibi rashin lafiya wannan ya halata masa ci da sha a cikin yin ramadana ko kuma yin tafiya fa man kana minkum maridan aw ala safari fa inda tun ya ayyamin ukhra ko wannan an sani tafiya tana halatta ci da sha ga matafi a wata ramadana rashin lafiya yana halatta ci da sha ga matafiyi kuma yana halatta masa yin jima'i da aka hana din wannan shine tawili qaribi wala jahalin wala jahilci ka gane ai babu tawili karibi shine rashin lafiya ko halin tafiya sannan kuma babu rashin sani jahilci kenan anan ana kalmar uzurin jahilci ya zo ya musulunta an gaya masa azumin wata ramadana shi bai san cewa an ana azumi ba a jima'i ba kamar da na gaya maka mala ya gabatar da tarkul jima'i akan ci da sha yawanci za a gaya masa ba a ci ba a sha shi ran ta faɗi to shi a tunaninsa ya ya da san iya wannan ne da yaje sai ya taki matarsa to wannan yana da tawili yana da uzuri da za a karba amma za a gaya masa ai ba a yin jima'i idan ana azumi to daga nan hanzarinsa ya yanke to duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin ukun nan malam ya bar guda ɗaya duk da cewa yana da shantuwa ne daga jima'i akwai ikiradul mani min gairi jima'i bigairil jima'i mutum ya fito da mani ma da gangan a wata ramadana da rana ba ta hanyar jima'i ba shi ma haramun ne amma da ya faɗi jima'i watakila yana ɗaukan ya haɗa hadda wancan ko ba ta hanyar jima'i ba fito da mani da mazi da rana a wata ramadana shi ma yana ɓata azumi duk wanda ya aikata ɗayan wannan da gangan ba da uzuri ba ba da tawili ba ba da rashin sani ba to fa alaihi alqada'u wal kaffaratu wajibi ne a kansa ya rama wannan yinin guda ɗaya wal kaffaratu da kuma kaffara kaga in kaffarar azumi zai yi idan da azumi zai yi kaffaran to zai azumi 61 kenan ɗayan nan na ramako ne 60 din shine kaffara in kuma ciyarwa zai yi miskini 60 da ya ciyar mudu ɗaya ɗaya shine kaffara kuma sai ya rama wannan yinin idan ma baiwa ko bawa ya yanta mumina ko mumini shine kafara wannan ɗayan da ya rama shine ramakon wa huwa ko wal kafaratu kafara fi zalika cikin ramakon wato cikin azumin ramadana da aka karya da gangan fi zalika ko cikin wannan kulli dukkansa shine jima'in da ci da sha ɗin idan mutum ya yi da gangan ba tare da tawili ba ba tare da mantuwa ba ba tare da rashin sani ba to zai yi kafara ila'amu sittina muskina ciyar da muskini sittin mudda mudu ɗaya ɗaya zai bayar da kullum muskini ga kowane muskini ɗaya mudu ɗaya muskini ɗaya da muddin nabi da mudin nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa afdalu wannan ce da miskini 60 shine mafi falala a wajen kafarar azumin wata Ramadan ya fi ka yanta baiwa ko bawa mumini ko mumina ya fi ka yi azumi 60 falala domin a dalilin kafarar ka mutum 60 sun samu abinci musulunci yana ƙarfafa ciyarwa wani lokaci an tambayi manzon Allah menene afdalul a'mali yace id'amu ta'am wa ifsha'u salam ciyar da abinci da yada sallama shine afdalul a'mali ba'da al-fariida yake ne ba bayan ayyuka na farilla to musulunci yana kalfafa ciyarwa shi yasa aka ce ciyar da miskini sittin afdalu idan bawa ka yanta shi kadai ya amfani da kafararka kawai ya samu yanci shi kadai in ku azumi kai ba wanda ya amfana kai ne ka ci wahalar ka kai kadai azumi sittin ba wanda ya ba wanda ya amfani da kafarar da kai amma ciyarwa mutum sittin sun amfana yan baiwa ko bawa mutum ɗaya ya amfani saboda haka ciyarwa shine afdalu walahu amma ya halatta gare shi an yukaffira yayi kafaran azumin wata ramadana nan bi itiqi raqabatin da yan ta wuya ya mu'minatin mu'mina au ko kuma yayi kafara bi siyami shahraini da azumtar watanni guda biyu mutatabi aini ababen jerantawa kwana 60 alhamdulillah sai mu tashi wa ma wasala min ghairil fani sai me iziya shafi na nawa shafi na ɗari da saba'in da biyar to mun kai da shida a'a da biyar dai to shi kenan da shida wa masununatuhu sunnonin a dawafi zai mun yi wajibabbun dawafi ko sunnonin dawafi kamfatin guda biyar ne sunna ta farko a cikin dawafi almashiyu tafiyar kafa banda hawa abun hawa banda hawa keken gulagu wilciya sai dai in akwai larura da ta sa dole sai an hau abun hawa ko kuma an hau kan wilciya ina fata an gane amma sunna ne mutum ya yi tsawafi da kafarsa ba akan abun hawa ba amma ni akan abun hawa ko da yana da lafiya yana da damu da zai da kafa bai yi ba ba laifi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yin dawafi akan taguwarsa in yazo hajarul aswadi yana yana shafarsa da kwagirin da yake hannu amma dai an fi son tafiyar kafa shine sunna wata kabiru da hajarul aswadi na biyu shine da sumbatar hajarul aswadi bakin dutse ya tsotse shi da fihi da bakinsa fi shauɗi awwal cikin kewayawan farko kafin ya fara ɗawafin farko in yazo ana so ya sumbaci shi hajarul aswadi sunna ne in kadara in ya samu iko ma'ana in babu cinkoso ya samu ikon da zai kutsa ya je ya tsotse shi da baki to an sunanta masa in bai samu ikon tsotsa da baki ba saboda cinkoso an sunanta masa ya shafa da hannunsa ya tsora hannun a baki ya yi kabbara min gari ta ƙabili amma ba zai tsotsa hannun ba in kuma shafar ma ta gagara saboda cinkoso to in ya zo setinsa ya ɗaga hannu ya yi kabbara ina fata an gane mataki uku ne na farko alƙubla shi aka so shi ne ta ƙabilun hajari da baki ya tsotse shi sunna ne in bai samu ba ya shafo da hannu ya ɗora hannu a baki ya yi kabbara in shafar ma ba ta yiwu ba in ya zo setinsa ya ɗaga hannu ya ce Allahu akbar sannan sai fara tsawafi sunna ne walamtu rukunul yamani sunna ta uku shine shafar rukunul yamani shi kuma shine rukuni na ƙarshe idan mutum ya fara ɗawafi daga saitin hajarul aswadi daman ita ka'aba ai tana da dungu hudu ne ko tana da ba rawun aka yi ta kamar rumbu ba ko kamar bukka tana da dungu hudu kamar kowane ɗaki ko kowane gini akwai malakanin shine hajarul aswadi ko shine an ka jace maka a rukunu aka yi shiru to hajarul aswadi ake nufi a fikihu ko a shari'a in ba a jingina wa yamani ba aka ce a rukun kadai to hajarul aswadi ake nufi shine alhajarul aswadu shine a rukun to in kace wannan shine hajarul aswadi misali wannan ake nufi a rukun shami wannan a rukunul iraki wannan a rukunul yamani na fata an gane to in ka zo dawafi wannan arrukun ko alhajarul aswadu na farko shi aka sunanta maka tsotsarsa idan ka kewayo ka zo a rukunin iraki a rukunin shami to ba za ka tsotse shi ba ba za ka shafe shi ba ruwanka da taɓa shi haka na in ka zo a rukunin iraki shi ma ba za ka zumbace shi ba ba za ka shafe shi ba to wannan shine a rukunin yamani shi an sunanta maka shafarsa ba tsotsa ba shi yasa ce maka walamtu rukunil yamani shine kuma na ƙarshe daga ka gama shi sai kuma ka dawo hajarul aswad ka yi kewaye ɗaya kenan in ka samu iko shi ma ka ƙara shafa sai ka ƙara kewayowa in ka zo nan rukunul yamani na ƙarshe shi ma ka shafe shi in ka samu iko shafan farko shine sunna ko tsotsar farko shine sunna na sauran ɗawafin wannan mustahabbi ne in baka yi ba ma babu komai ina fata an gane to a kiyaye hajjul aswadi shine anan zaka tsallake rukunin shami rukunin iraki sai rukunin yamani shine na ƙarshe shi an rukunu ko alhajjul aswadi shi ake tsotsa in ba a samu iko ba a shafa in ba a samu iko ba a daga hannu a yi kabbara amma shi rukunin yamani shi shafarsa ake ba tsotsa ba ko ka samu iko tsotsa ba ka shafa ba Allah ya ji kan wani malami a Maiduguri a jajiri ana samun Gwani Ahmad. Malami ne. Da ya zo yayi yayi bai samu wannan ba. a shi shi Hajarul Aswad ne. Suna da wafi da malamin mu tare shekara da suka je Umra. Da aka zo nan da aka zo rukuni da malami ne sai kafa kai ya tsotsa. Sai wani ya ah sai ya haka kuma kai malami yake kai kyale tun da ban samu wancan ba mai hana ni wani. kazo kakan kazo rukun limani za ka wani sarara tsakanin rukun limani da hajjul aswadi har iska za ka ji duk mutane sun taru a can suna cinkoso wasu kuma sun dan tsaya a nan wannan shafar to nan tsakanin sai ka ji wasai sai ka ji sarara duk cinkoson da ake yi in ka bar rukunul yamani kafin ka zo hadin a sai ka ji saukin cunkoso to shi da ya zo nan kawai sai ya tsola baki malami ce ah an karama kalla kai da kana karantarwa malami ce a kyale ina sane tun da dai ban samu wancan ɗin ba to ba ni hana ni wannan ko to amma dai a shari'a ba a tsoronsa da baki ana shafarsa ne da hannu fi awwali shauɗin duka a cikin farkon kewayawa shine sunna kamar hajjar aswadi ka shafi rukunin yamani a sauran kewayawa shida na ƙarshe wannan mustahabbi ne in ka tsotsa ko ka shafa ba laifi wa du'a'u na hudu shine yin addu'a a cikin dawafin kana dawafi kana addu'a wasalatu da yin salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin dawafin da kuma karshen sa warramul da yin sassarfa bin rijali ga mazaje banda mata fil ashwaqi salasatil uwal cikin kewayawa uku na farko ula ne ko uwal to shikenan al ula jam'i ne na al eh al ula yawa tasgiri ne na al'ula. Al'uwal, al'uwalu, shi kuma jebina na al'awwalu. Al'uwal, in maza ne, yan'insu al'uwalu, in mata ne al'ula. Ka gane ai, yin sassarfa ga mazaje cikin kewayawa uku na farko. Tawafin ba bakwai ba ne, mun fada a cikin wajibabu wa tsawafu sabatu a shuwaɗin ba, to a cikin sabatu a shuwaɗin ka samu sassarfa a ukun farko. Fi ɗawafin ƙudumi shi ma a cikin ɗawafin ƙudumi ɗawafinka na gabatowa ka'aba. Banda ɗawafin ifaba, banda ɗawafin wada'i, banda ɗawafi na taɗawu'i. awakun farko da ka gabato na sunna kewayewa ukun farko ka yi shi da sassarfa sunna ne don lokacin da aka zo fatu makata a'a kafin fatu makata umratul qada'i ba an yi sulhu hudaybiya ba ko shekara ta shida shekara ta bakwai da aka zo ramakon wannan umrar manzo Allah ya ce wa sahabbansa idan an zo dawafi uku na farko ku yi shi da sassarfa har mana ta a ruhumul kuwa nuna musu ƙarfi ku nuna kafiran maka da ƙarfin ku kuka zo don sanda suka shigo kafiran maka suna tsegumi a duk gasu da sun je sun rami a madina iskar madina da zazzabin garin madina duk ya lamar da su sun bar gidansu da 'yan uwansu sun koma madina duk sun je sun rame sun kanjami to kun koli mutum kun kwace mar gidansa da dukiyarsa ya koma yana kwana a masallaci yana cin tuwon sadaka ba dole yana ba waye ja masa ramar ba su wani wai suna tsaye gumi duk sun rame ba suna kallon yan uwansa da suka yi shekara wajen bakwai ba sa shi ne maza Allah da wannan labarin ya ce ku nuna musu lafiyar ku kalau da ƙarfin ku shi ne ya sunanta yin sassarfa a kewayawa uku na farko tun daga nan sai zama sunna kuma har yanzu wa huwa abin da ake masa arramal ko so sassarfa fawqal mashi yana sama da tafiyar kafa wa dunal rabi kuma koma bayan gudu shi ba gudu ba ba kuma tafiya a hankali ba shine sassarfa shine tafiyar kare shi kaga ba tafiya yake a hankali kamar na akuya ba shi kuma ba gudu yake yi kamar zai kama zomo ba wannan shine arramul sassarfa alhamdulillah sai mustahabbatu ko kace ni ne eh kaje ka sai mai risala tafi na nawa Mala Yakubu ka bude a samurin dari biyar da hudu gajeren bugu ina za a tashi ma'am wa inna ma min yutawaba'u ko wa inna ma yutawaba'u ka sani ana yin ragi ne bil istibra'il jariyatu ko a jariyatu ko jariyatu to aljariyatu shine naibul fa'il kace wa inna ma yutawadu aljariyatu ana ragin farashin kuyanga da aka saye ta a kasuwa ko allati lil firashi wacce take kwana a shimfidar mai gidanta fil agalabi cikin mafi rinjayen lokuta lil istibra'i domin yi istibra'in ta kai da kasa ya kafin ka take ta idan aka zo aka yi cinikin kuyanga a kasuwa aka sallama maka ciniki ya tabbata sai mai sayarwa yace amma fa yana takunta yana sa ta a shimfiɗa to za a rage maka gwargwadon jiran da za ka yi na wata guda ka ga jininta shi ne istibrani ina ba ta an gane sai an gama ciniki dama an yi komai kafin a biya kuɗi to ko shi ya gaya ma ko kai ka tambaye shi in shi bai gaya ma ka tambaye shi to ba ka kwanciya da ita ya tabbatar maka eh shi baya kwanciya da ita to ciniki ya tabbata zai ka dauko kudin ka ba shi in kuma yace yana kwanciya da ita to a cikin wannan cinikin da kuka yi da farashin da ya yanke ma kai da zaka biya za a rage gwargwadon kwanakin da za ta yi a wajen ka na kwana talatin misali domin a ga istibra'inta abincin da za ta ci da safe da wanda za ta ci da rana da na dare da ruwan shanta da duk abin da za ka bukata na yau da kullum za a yi lissafi a cire a cikin wannan farashin da aka yanke saboda me kai yanzu ka zo gida da ita haramun ne ka sa ta a shimfiɗa sai an ga jininta guda ɗaya shine istibra'i idan wata ya cika ba ta yi jini ba kaga ya tabbata tana da ciki ya mata ciki ta zama umu walada ya kawo ta kasuwa ya sayar to ciniki ya tashi za ka mayar masa kayansa ya baka me kudinka dama kuma an rage ko to zai baka iya abin da ya kalma in kuma wata ya cika ka gane ai ta yi jini jini ya ɗauke to ya halatta ka take ta a lokacin ta halatta gare ka kuma ciniki ya tabbata tun da bai sayar maka ita da ciki tana kan kudin da aka rage ba a rage ma kudi ba kai za ka wata abinci a farashinta ai an rage maka gwargwadon kwanakin da zaka ciyar da ita na istibra'i duk da cewa in ta yi jini kai ribar kafa ne ka samu rage a can amma an hana kalawar gaban hantsi kwana nawa kai kana sha'awarta baka tashe ta ba saboda jiran istibra'i ala ayi halin dai kai ai an tauye maka rayuwa yawwa in ciki ya bayyana to za ka mayar masa ita ya baka kuɗin ta ya baka kudin ka dan ta zama ummu wala da gari ba daman sai da ita sai da in ya mutu ka samu yanki ina fata an gane awil lati aqarra al bai'u ko kuma wata shi mai sayarwan yayi ikirari bi wati hada takunta ko da fil ba fil aglabi bane yace maka shi fa bai wannan ya take ta kuma tunda ya take ta bai ga jinin ta ba ga shi yau ya kata kasuwa mutsuwa ta kama shi to in kaga za ka iya saya ka saya amma za a rage gwargwadon kwana talatin da za ta yi kana jiran ganin istibra'inta wa in ka rata wakashan ko da ta kasance mummuna ce ba ruwan shari'a da halinta in dai ya yi furucin yana takunta to dole ne za a rage farashinta gwargwadon wata ɗaya da za ta yi istibra'i wala ta zuzu bara'at albara'atu min alhamli kubuta daga ciki baya halatta illa hamlan zahiran sai dai ciki mabayyani ma'ana ya kawo maiwa kasuwa ya sai yana takunta amma ba ta da ciki to wa ya sani to ka gani ba a zamanin yanzu da za a ji aiki kan ba amma in yin zamanin mu na yanzu ne aka je aka samu likita wanda ƙwararre aikinsa ne yin su kan ya yi suka nace ba ta da ciki to shi kenan za a kalba amma duk da haka a shari'a ba za ka take ta ba sai ka ga jininta ba wani shari'a da wancan wannan gwaje-gwajen naku da zahiri take amfani sai ce maka illa hamlan zahira walbara a cikin raƙiƙi ko kubutar mahaifa cikin ku yangi mata ja'izatun halal ne ma mimma to bara'a anan ba istibra'i ba ka gane ai ku fita daga ciniki tun raƙiƙi cikin cinikin bayi ja'izatun halal ne min malam ya alamin bayu daga abin da mai sayarwa bai san da shi ba ka kawo bawa ko baiwa kasuwa ka sayar bayan mai saya ya tafi gida sai ya ga wani aibi a tare da shi wanda kai baka san da shi ba bai gaya maka ba kuma shi ma bai san da shi ba min malam ya alamin bayu ba ba mushtari ba shi ma bai san da shi ba kuma aka duba ai wannan aibin zai iya yiwuwa akwai shi shi bai san da shi ba ko yawwa to wannan a ya halatta ya kubuta ya ce shi da sanda wannan ciwon ba yau an ka dawo da shi sai dai a yi sabon ciniki ka rage ma farashi ya tsara kuma a hannunka amma ba za a wurin wa wancan cinikin shi albayu ba ya kubuta daga duk wani aibi da ya bayyana in dai bai san da shi ba yawwa babu shi sai dai in yana so yanzu kai ba za ka rike ka da wannan aibun ba to ka kawo ka sayar masa ka san ko sai ka rage masa farashi tun da shi dan kasuwa ne yadda zai sake samu riba amma ba za a tada wannan cinikin ba wala yufarqu bainal ummi wa waladiha ba a raba tsakanin uwa da ɗanta fil bai'i cikin ciniki ka gane ai baiwar ka ce da ɗa da ka aular da ita ta haifa maka bawa sai kuma matsuwa ta kama ka kawo kasuwa za ka sayar to amma ka ce kai uwar kawai za ka sayar banda ɗan ko ka ce ɗan za ka sayar banda uwar to duk wanda ya sayi uwar ko ya sayi ɗan to ba za a raba ɗan nan da uwarsa ba ka gane ai ko gado aka zo uwar ta zo a rabon wani ɗan ya zo a rabon wani in dai ana shayar da shi haramun ne a raba tsakaninsu hatta yi zikira har sai yaron nan ya yi famfara sai ya yi wushirya a tagaru ba wushirya ba sai ya karya haƙori shi ne shekara bakwai aƙalla kenan ko sannan wanda ya mallaki ɗan ya zo da kalbi kayansa ubangijin baiwar wanda ya mallaki uwar shi yake da haƙƙin ya riƙe wannan yaron ba za a zo a raba shi da uwarsa ba har sai ya yi wushirya alhamdulillah sai ne na'am hashiyatul adawi shafi na nawa Dari uku da talatin da nawa to ina za mu tashi Dari uku da talatin da shida wa amma sifatul jam'i bainal ulayaini amma kaga sifar yanda ake hada tsakanin salloli biyun farko sune azhar da la'asar sune al-ulayaini faljuma'u ana haɗa azahar da la'asar ɗin nan fi akiri waƙatin zuhuri a cikin ƙarshen lokacin azahar ƙarshen bukutarin azahar ba ƙarshen larurinta ba akiri waƙatin zuhuri wa huwa akiri ƙamatin ula shine ƙarshen tsayuwar dukkan wani abu mai tsayuwa al'ula na farko lokacin da inuwarka ta zo daidai da tsawonka ka gane ai za fara zillu shaksi mislahu illa aka kwatanta maka a cikin mukutarin azahar shi ne ƙarshen mukutarin azahar to a wannan lokacin za a tashi a haɗa ne azahar da la'asar wa awwal waqtil asri da kuma farkon lokacin la'asar wa huwa awwalul qamati saniya shine kuma farkon kama ta biyu dama a za da rana suna canjin mukutari ne mun karanta a baya a cikin babun fil auqati yau duk wannan tafasil din mun yi shi a can ba za mu maimaita shi ba to a daidai wani lokaci ake hada azhar da al'asar din yi wayrul jam'atin fi awwalil ula ko amma yana yin jam'in azhar da al'asar cikin farkon sallar farko ita ce azhar a nan ne yake kudura niyya na haɗa sallolin gaba ɗaya. Wala yi zuhu ba ya isar masa inda ya niyya a sallar farko ba, an yi na wihi ya yi niyyar jam'i fi awwali sami a cikin farkon sallah ta biyu ta la'asa. A gane, in dai har kai a zahar ba da niyyar jam'i ba, to haramun ne bayan ta kuma ta ka tashi ka kawo la'asa. sai ka jira cikakken mukutarinta ya shiga a farkon sallar farko a za a ake kudura niyyar jami baya isar masa inda ya a ta farkon ba ya zo ya yi niyya a cikin farkon lokacin sallah ta biyu ta la'asar wala yufarriqu wala yufarraqu baina salataini ba a lallaba tsakanin sallolin nan guda biyu a zahar da la'asar da za a yi jam'in su a lokaci ɗaya. ba a raba tsakanin su da aksara min qadri azanin wa iqama da wani lokaci mafi yawa daga gwargwadon kiran sallah da iqama shine kawai fasilin da yake lallabe tsakani daga an ce assalamu alaikum in aka tsaya jan tarbito jami'i ya ɓaci ka gane ai sai dai in za ka yi kai ka yi kafin ladan ya gama kiran sallah da iqama shi kan ba zai tsaya sai ya yi wannan tasbihin talatin da uku tahmidu talatin da uku takabiru talatin da uku sannan ya tashi kiran sallah ba a raba tsakaninsu da abin da ya wuce gwargwadon kiran sallah da iqama sannan wala yutanaffalu ba a yin nafulfuli bainahuma tsakanin azhar da la'asar wa hadha al-jam' wannan jam'i da ake hada zuwa a tsakiyar lokaci yusammal jam'u suri ana ambatansa jam'i ne na kamanni as-suratu ba kama ba sura jami'in su as-suwar to jam'i ne as-suri abin dangantawa ga kama me ma'anar kama anan kowace sallah ta yi kama da a lokacin ta aka yi ita dai a za a ce an yi ta ne ne fi akin wakatin zuhuri ai wa awwal wakatin asiri kowace tana ji a lokacin ta aka yi in ka ce a lokacin azhar aka yi jam'in baka yi ƙarya ba in ka ce a lokacin la'asar aka yi baka yi ƙarya ba shine jam'u suri wanda ake hada su a tsakiyar lokacin wa zahiru kalami sheikh mabayyanin zancen mai risala da ya ce fi akil wakati zuhuri wa awwal wakati al'asiri ƙasara al'ibahata ya taƙaita halaccin wannan jami alal musafiri ga matafi ba maganar jami'in alfa muke ba da ake fi awwal wakati zuhuri ba maganar jami'in muzalifa muke yi fi awwal wakatin isha'i ba ana maganar wa iza jadda khairu bil musafiri in ba kamar ta ba karatun da muka kwana jiya to ya nuna kamar wannan halaccin jam'i da ake jam'i suri da ake hada su a tsakiya kamar halaccin sa ya takaitu ne alal musafiri ga matafiyi kadai wa qad haka al ittifaqa ala dawaj hadha al jam'i lil hadir wal musafiri hakika huki an hakaito ittifaƙin malamai akan halaccin wannan jam'i ga mazaunin gari marar lafiya wal musafiri da matafiyi ba sai matafiyi kaɗai ba. Wa zahiru kalami aiban mabbayin zancen mai risala kuma annal jadda da yake wa iza jadda sairu cewa tsananin tafiya sharɗin shara'i da fiye ba hatar jami'i halaccin wannan jam'i ga matafiya bainal akira taini ko tsakanin sallolin biyun ƙarshe su ne magariba da isha fal'ula ya yi ni ai fakal'ula ya yi ni akwai kaulasan ko akwai kafu tashbi ya ce fakal'ula ya yi ni to su ma kamar sallolin biyun farko da su ne a zahar da la'asar ah to kai ba za ka gaya mun ba yasa annabi karatun ya canja na sauka ƙasa ne a tsiran tsakiya muke ko annal jadda ko cewa tsananin tafiya sharɗin shar'ile fi ibadatul jami ko cikin halaccin hada a zahar da la'asar wa huwa fil mudawwana ko wannan magana a cikin littafin mudawwana ta zo bi ziyadatin da ƙalin lafazi wa lafazin mudawwana shine wala yajma'u al-musafiru matafi baya hada azhar da la'asar illa an yajidda bihi sayru sai dai in tafiya ta tsananta gare shi mana illa an yashkadda bihi sayru shine ma'anar an yajidda bihi sayru sai dai idan tafiyan ta tsananta gare shi ma'ana yana kan tsakiyar tafiya kuma baya da niyyar sauka sai rana ta faɗi ko rana ta yi ja wa ya kafu fawata ko amrin yana tsoron tserewar wani al'amari ka gane an ce ana neman sa a dama tun karfe goma na safe shi kuma yanzu ya tashi karfe tara ma yana bai mari misali nake ma ko kuma a ce misali ana neman su karfe hudu a dama turu a kone abu mai muhimmanci wanda baya so ya tsere masa shi kuma yanzu sai da aka yi azahar ya kashi a gashuwa misali to ya je bai malu ko babban gida lokacin la'asar ya yi karfe uku da rabi ko uku da wani abu yaga in ya tsaya yin la'asar din nan kafin ya shiga dawa turu hudu za ta yi wannan abin zai iya tsere masa kaga tafiya ta tsananta to an halatta masa ya bari in ya shiga dama turin ya tsaya ya haɗa azahar da la'asar ko kuma sun taso daga kano misali za su zo gashuwa ko kuma akwai doka misali zamanin boko haram an ce karfe bakwai ake rufe gari inda ka zo bakwai ta yi sai dai ka kwana a jeji ko a bayan gari kuma kai kun yi tasowan bayan azahar kuna haɗe da rana ta faɗi lokacin da take faɗuwa kamar yanzu karfe shida kuna so ku shigo kafin bakwai dai ake kun shigo gari don Allah an kuka zo guri kuka tsaya yin magariba bakwai ba za ta muku ba a hanya har ku je ku kwana a jeji to kaga akwai wani ya kafu fawata amri yana tsoron tserewan wani al'amari shine ma'anar wa iza jadda sayru bil musafir to a wannan yanayin fa yajma ya halatta ya hada zahar da la'asar wannan abin da yazo a gudawana kenan wa amma sifatul jam'i bainal akirataini amma sifar yadda ake hada tsakanin salloli biyun karshe sune magariba da isha awwalaini ko ulayaini ulayaini sune azhar da al'asr akirataini sune magariba da isha to fa kal ulayaini su ma yanda ake yin su kamar yanda ake na farkon ne yanda ake hada azhar da al'asr a tsakiyar lokaci haka ake hada magariba da isha a tsakiyar lokacin walaihi ashara tashbihi to alhamdulillah akan wannan ya ishara da kamantawa yace wa kazal maghrib wal isha ya kawo da kafu tashbihi sai ne askar akwai askari kafi na nawa jiya ba ka gari yau an samu addu'a da ko to alhamdulillah shafi askari shafi ɗari kuda da ashirin da bakwai na za mu tashi wa iza hudda anhu shay'un idan aka rage wa wanda aka yi beli wani abu na haƙƙin da yake kansa ko to raja abi ma addahu zai komo da abin da shi kafilin ya biya mutum ne ya je ya yi belinsa a kan wani haƙƙi na kuɗi misali mutum ana bunsa dubu ɗari kuma shi ya tsaya masa ya lamuni ya ce na tsayawa ne ko misali amil fulanan wa ana kafiluhu ni ne a ka yi mu'amala da wani ni ne mai lamunce masa na lamunce ka bashi kaya yawa garanto shi ne kafilu da turanci ko kuma lamunin ma larabci ne muka haka daminu ne daminu muka sai lamuni ko to duka dai larabci da daminu da kafilu da za'imu duka dai ko abu ɗaya ne na tsayawa wani a bashi kaya sai wani ya cinye kayan mutane sai kuma aka zo aka kama shi aka kulle sai ka je ka biya a cikin biyan nan sai aka rage masa wani abu eh to kai za ka iya dawowa wajen fitin da kai ka biya ya ba ka wani abin da aka rage wannan abin da ya shafi a kafili na haƙƙi kenan to amma nan muna buganan kafili ne na fuska ko ba mun ce wai dubi biyodihin ba mai ɗaukan beli shi ne ake magana a nan ka karɓi belinsa aka ce idan ya gudu kai za ka biya ba to kuma ka zo za ka biya sai ka biya sai aka rage wani abu aka ce to tun da kai ma wahala ne kai an rage abu kaza ina fata an gane to za ka komo da abin da ka bayar din nan a dawo maka da abin da aka rage din eh kai ka tsiri din da ma kai kai ne ka biya walau salaha da kuma shi kafilin nan zai sulhu da masu bin wanda ya wala muni bashi to raja'a zai kuma bil aqali da mafi kankanta mafi kankantar abin da aka sulhu akai za a biya da ana busa dubu ɗari ne yanzu aka ba aka yi sulhu ya biya dubu saba'in kai kuma da dan ka tsira da mutunci ka kare ya kawo da dubu ɗari to za ka dawo da abin da aka yi sulhu ma a baka kayan yau a baka dubu talatin ɗinka wai su min aljama'a ba'aduhum an ba'adu yana halatta ko mutum ya ɗauki lamunin jama'a da yawa shashin su amma ya ɗauki lamuni an ba abin ga shashi mutane ne za su yi group na kasuwanci suka zo neman alanta musu kuɗi za su yi sana'a ko za su yi noma su raba riba to shi ne ba da kuɗin ya san wasu da san wasu ba da to kai wani da wani kai na san ku ko amintattu ne amma ni waɗannan duk ba san su ko kuma na san su amma ni ba san halayen su ba yaya sai junan suka ce mun yadda da su mu shi fa muka saka a cikin harka yawa to ya halatta ba'aduhum ba'adul jama'ati ya dauki lamuni an ba'adun gashan shi wannan ya halatta wa man adda a cikin jama'a da yawan nan da aka lanta musu kuɗi gaba ɗaya da lamun cewan junan su duk wanda ya kalfin hali ya zo ya ɗauka ya biya kuɗin gaba ɗaya shi kadai bari albaku na sauran sun kukuta kai ba ka da iko da zaka sai wani ya kawo kuɗi tun da an biya ka amma shi da ya biya don su kukuta don su iya da mutunci don gobe in su zo a sake ba su waraja zai koma ala kulli akan kowane ɗaya abokin musharakan nan bima ya nubu da abin da yake mai masa na haƙƙin to kai ka san kaza muka kalbo dama aladin mu kaza ne kowa kaza ya kama a kansa ni na je na biya mana a kuɗi na saboda haka kai ina gunka kaza kai ma kaza kai da ma ka kawo kaza saura kaza kai ma ka bani kaza saura kaza to kazan nan da ya rage ni za a ba dan naje na biya mana gaba daya alhamdulillah ba wai kyauta ya biya muku ba za ku biya shi kudin sa tunda dai ya lufa muku asiri ya biya wannan bashi alhamdulillah mun yi hamala saula hawala sai ne aqrabul masalik shafi na nawa shafi na? shafi na arba'in da shida shafin yana saba ina za mu tashi babul wannan babi ne mun gama sallah da azumi ko saura aikin haji furibal hajji an faralanta hajji alhaji shi ne na ibul fa'il furida babudu lil majhuli ma'ana faradallahu alhajja ba Allah ne ce walillahi ala nasi hajjul baiti ba man sala ilayhi sabila sai bale yace furidal hajji ya cire fa'ilin an farlanta aikin hajji farilla ne wa sunnatul umrata an sunnanta umra farillar hajji da sunnancin umra dukkan su fauran da gaggawa ne alal hurri akan yantacce al mukallafi baligi mai hankali musulmi al mustadi mai samun iko da haji da umran in dai ka cika wannan sharaɗin kai ‘yantacce ne, kai musulmi ne, kai balagagge ne, kai mai hankali ne, kai kana da iko da za ka biya ka je ka yi haji a bana, to an farlanta maka fauran da gaggawa. Amma farillan nan na haji da sunan nan ta umra, marratan sau ɗaya ne kawai aka farlanta maka. In ka koma ka maimaita wannan kayi ta ɗau'i ne kayi nafila. Ina fata an gane. wa huwa abin da ake ce masa haji huduru juz'in ka gane ai halartar wani yanki bi arafata na filin arfa sa'atan gwargwadon awa daya min lailatul nahari a daren layya wannan yana gaya maka last time karshen dama ta samun haji ko cikin dare ka shigo maka ka wuce arfa in dai ka zo ka samu awa ɗaya kafin alfidar yahudu a daren sallah to ka samu haji duk abin da ya tsere maka a baya za ka iya kasa a gaba ka gane ai in tsayuwa da ranar ne za ka yi yanka in ka zubar da jini ka biya fidiya na rashin tsayuwa ka da rana eh shi ma shi ma shi ma za ka yanka hajji ya inganta amma sai ka zubar da shi ba dai ka zo arfan ba kuma ka samu abin da kai awa daya eh sai ka dawo a to ba a yake kana da daddare kuma eh eh dole za ka zubar da jini saboda dawowarka da daddare ba zai cika maka tsaye wannan ta yini da ta tsere maka shi ma wannan saboda bai samu yinin ba ne ya yi da daddare aka ce sai ya zubar da jini ka gane ai wannan shi ne ƙarshen dama abin da ke masa haji huduru juz'in halartar wani yanki bi arafata na filin arfa sa'atan gwargwadon awa ɗaya min lailatin nari daga daren layya shi ake ce masa haji saboda me ya faɗa haka ya taƙaita haji a wannan ma'anar saboda mazala ce alhajju arafa haka mazala yake alhajju arafa haji dai arfa arfa ita ce haji ko a hausa ba ta ai wane yayi arfa ana nufin yayi ne yayi haji wane ya taki arfa ana nufin yayi haji ko yawwa ko kan ana sami wani arfarsa uku ko a ce arfarsa hudu ko biyar ana nufin hajjinsa hudu ko biyar yawon saboda ba za a lafi alhajju arafa to tun da ka samu arfa a wani yanki na dare gwargwadon awa ɗaya kafin alfijir a daren sallah to ka samu hajji sauran ayyukan da ka rasa duk za ka same su a baya ko dai zubar da jini ya sauke maka su ko kuma mu ba sharatan ka aikata aikin yana jiran ka a gaba. Kwanan muzalifa dai ya tsere, jini zai kwace ka, ko? Tsayewa alfa da rana ya tsere, jini zai kwace ka, jifa kwa dama yana gaban ka. Dawafin ifada yana gaba, hadaya da aski da waye duk suna gaban ka, duka za ka same su. Su dawafin kudumi ne dama sunna ne ba rukuni nan. Sa'ayi ma yana nan a gaba yana jiran ka. in ka dawo mai fada za ka wuce kai sa'ayi hajji dai ya samu in an samu arfa sai ne wa dawafun to daga cikin akwai wahiya yawa wahiya yana ƙasa na gani wa dawafun bilbati ainihin hajji yake sufanta maka ba ta ba kai wahuwa ba to hajji ke ita umra aibata ce ita ce wahiya wa dawafun bilbaiti bayan tsayuwan arfa ana neman tsayuwa a ɗakin ka'aba a dawafi a ka'aba sab'an kewayawa bakwai shine dawaful ifada wa sa'ayun baina safa wal marwa da kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa kazalika haka nan ko a za a yi su gaba ɗaya bi ihramin sanye da harami a jiki yana ɗauka manuna ka al-ihramu shi ma wajibi ne to alhamdulillah mun yi haji saura umra alhamdulillah sai ne shafi na nawa shafi na tamanin tara ta alili ina ne wannan shafi na tamanin da tara wannan ma yaziri fil umri yana daga abin da yake karawa cikin rayuwa ta ɗan adam yin ɗa'a ga ubangiji da barin cutarwa cutar da wa a zal musulmi na ko kuma adinan musulmi na zai shari ba lamba ta biyar ba albirru shi ne al'ihisanu da dinga kyautatawa tsakaninka da musulmi da dinga kyautata tsakaninka da ubangijinka sannan ka bar cutar da musulmi da dukkan ma'anonin cutarwa cutarwa da harshe ne ko cutarwa da ido ko cutarwa da hannu zubar da jinin musulmi ko dukansa ko sace masa dukiya ko taɓa 'ya'yansa ko matansa duka ka kauce wannan yana sa ka yi tsawon kwana a duniya wa tauƙirin shiyuki da kuma girmama dattawa a shiyuku a nan tauƙirin shine ta'azimu ka girmama babba dattijo mutumin da ya zama musulmi ne ya tsufa a cikin musulunci to ka girmama shi kar ka walakanta shi ko da ka fi shi kuɗi ko ka fi shi mulki ko ka fi shi iko duk ƙasƙancinsa a rayuwa ko mai bara ne in dai dattijo ne da furfura a cikinsa ka girmama shi in kana so ka yi tsawon kwana ka yi rayuwa ka ta yi albarka wasilatul rahimi da sadar da zumunci wajibi ne kuma yana ƙara wa mutum tsawon rayuwa wa an ya kula kuma ya dinga faɗi hina yusbihu lokacin da ya wayi gari da safe wa yumsi lokacin da ya mareta da yamma safe da yamma kulla yaumi kowace rana ya dinga faɗa salasa marratin kafa uku shine subhanallahi mil almizani wa muntaha ilmi wa mablagar riba wa zinatal arshi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar mil almizani wa muntaha ilmi wa mablagar riba wa zinatal arshi karanta wannan safa da yamma kafa uku uku yana so mutum ya tsawon kwana a duniya to alhamdulillah wa an ya hata duka an kade da ashjar radaba illa inda darura alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatun da suka wuce da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله أو عليك الحمد لله ما شاء الله إلى الله جاء عليك إلى الله جاء السلام عليكم على أمر يا هما ما شاء الله أو عليكم الفقه هذا عليه بل عليه محمد الله يساك أو عليك عليك النكرة أو عليكم الله يساك أو أكرمك الله يا هما alaikum sannan ku da zuwa alhamdulillah Allah ya san amma alaikum jira lafiya ya himma